بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري آمين وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين a bayan haka muna godiya ga allah maɗaukin sarki wanda ya kawo mu wannan lokaci ya sake dawowa da mu mu ɗora inda muka kwana karatunmu na alkur'ani wanda a jiya mun kwana aya ta 87 ko a cikin wannan sura ta suratul shu'ara'i wanda a yau ba insha Allah za mu ɗora a nan duk da yake jiya alalan ya karanta ayar to amma a, ba a ƙare bayanin ta ba lokaci yayi muka kwana a nan saboda ka shi sa aka sake maimaita ta shine inda Allah madaukakin sarki yake ci gaba da gaya mana kissar a, annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da shi da jama'ar shi da kuma irin abubuwan da ya biyo daga baya kuma yana roƙon Allah cikin tsarin addu'o'i da ya ta- ya ya zano yana ta roƙon Allah madaukakin sarki wanda mun karanta ya yi magana bayan ya faɗi sifofin Allah shi ubangiji madaukakin sarki da yake bauta ma cewa shine mai ciyar da shi shine mai shiryar da shi shine mai shine wanda yake yana shayar da shi ya shine ka bashi lafiya in ya rashin lafiya to duka dai duk bayan ya gama waɗannan to sai ya dawo yana addu'a Allah ya gafarta mashi kurakuran shi Allah ya sanya mashi ambato kyakkyawa a cikin mutanen ƙarshe ya zama kowa na yaban shi sannan kuma ya roki Allah ya bashi aljanna kuma ya magana cewa wa gafir lil abi innahu kana min ad-dallina da yaga Allah ya gafara ga wannan dan uwan baban nashi Azar kamar yadda muka karanta a jiya a to duka mun kwana a da to shine Allah bai- sai ya ci gaba da bada cewa wala tukhzini yawma yub'athun ya ci gaba da roƙon Allah subhanahu wataala yace ya ubangiji wala tukhzuni Allah ina roƙon ka kada ka kunyatar da niyya yawma yub'athuna ranar da za a tayar da halitta ma'ana ranar da za a tashi alkiyama a zo a yi hisabi a ba kowa sakamakon shi to Allah ina roƙo ran nan ya Allah kada ka kunyatar da niyya kaga na annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana roƙon Allah madaukin sarki ne kada ya kunyatar da shi ya kada ya sanya shi daga cikin waɗanda suke za a yi ma'azaba a lahira ma'ana yana roƙon da ranar tashar kiyama din nan dai to duk wani abu wanda gashi makiyan shi kafirai za su gani har su yi murna ma'ana su ga wani abu mara kyau ga annabi ibrahima har ya ji kunya ko menene dai to shi dai farkon allah ya tsare shi kada ya kunyatar da shi daga wannan a a ranar tashar kiyama din sannan sai ya ce watan shi wannan tashar kiyama din nan yawma watan ranar nan wanda yake la yanfa'u malun dukiya ba ta yin wani amfani wala banuna sannan kuma ƴaƴa su ma ba za su yi amfani ba illa man atallaha bi qalbin salimin sai dai wanda ya zo ma Allah madaukakin sarki da zuciya lahiyayya kubutatta mina shirki daga barin shirka bauta ma wani abu wanda ba Allah ba wanne faqi da kuma barin munafici wa huwa qalbul mu'min ita ce zuciya ta mu'mini saboda haka sai ya zama nan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu ya zano waɗannan abubuwa wanda yake ya roƙi Allah akan su a to anan shi ne sai a maulana mashi ibrahim iyas radiyallahu anhu a cikin wannan tafsiri nashi na riyadu tafsir to sai magana cewa to anan wannan shine bambanci tsakanin muqamin khalilullahi da kuma matsayin watan habibullahi saboda annabi ibrahim shine wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa ya ce mashi habibul a- khalilullahi wattakhadha Allahu ibrahim halila haka Allah yake cewa to a wajen manzo Allah shi kuma sallallahu alaihi wasallam shi ko shi yake cewa habibullahi to nan imam al-qadi iyal a cikin littafin shi ash-shifa bi ta'rif huquqil mustafa daga ciki yayi kokarin kawo maganganun ma- malamai da yawa me bambancin habibullahi da kuma khalilullahi saboda khalil shine ma'ana badadayi wanda yake babban masoyi naka to shine na shewa yake so yayi magana to da haka amma ba sai mun dauko duk maganganun shi ma da qadi ya kawo ba amma dai za mu yi amfani da abin da shi shewa ya kawo anan cikin wannan tafsiri din yake cewa to wannan shine bambancin makamin watan khalilu da kuma habibu yace wata rana sai shewa ya kawo hadisin nan wanda a malamai sun kawo shi da daman gaske wanda manzala salama watan sahabbai ne suna zaune a wani lokaci da sai manzala ya fito sai isko suna hira suna tattaunawa suna mamaki ne sai wani ya ce kai da amma dai akwai abin ban mamaki ku diba ku gani Allah ya zaɓi annabi Ibrahim ya zama shine khalil da shi wata khazallahu Ibrahim khalila suna mamaki suna ganin ai wannan ba ƙaramin watan matsayi ne da girma ba a ce Allah zai ɗauke ka wai yasin ya ka matsayin masoyin shi wato malamai suna cewa yanka ce khalilu wai wanda duk abun da ka ce kana so zai yi maka shi da ka ce yi man kaza komi girma abu zai maka ne shi aka ce ma khalilu to da haka sai ya zama kenan kaga in ka duba aboki da aboki in dai abotan nan ta gaskiya ce ta tsakani da Allah to ina ganin duk abun da aboki zai nema ga abokin shi yana da wahala ya keme ko in dai soyayya ta tsakani da Allah ce mai tana da ƙarfi to duk abun da zai nema ko wani irin abu ne in dai ba wanda shari'a ta hana ya bashi bane to zai iya bashi din to sai aka ce to nan Allah madaukakin sarki ya riƙe annabi Ibrahim matsayin khalil din mai wannan matsayin wanda ya biya ma da bukata ka kai ma ka biya mai da tashi to sai aka ce amma sai dai shi annabi ibrahima a nan wajen shi baya biya ma da allah bukata ba sai dai shi allah shi ka biya mashi da bukata ɗin saboda shi allah shi ne ubangiji na shi ɗin to nan wajen halilu ya ka aiki to a nan shi ne sai dai su sahabbai suna tattauna suna cewa ka ji abun ban mamaki ajaban la ibrahima ittakhadhahu allah khalilan abun mamaki wai allah ya ɗauki annabi ibrahima ya sanya shi matsayin bana ɗayan shi wasu kuma sun ka ce a'a to ku ai ba shi ba mamaki ba eh abin da abubuwan mamaki ku diba gani ajaban li Musa kallama hullahu takliman ku diba gani manai Musa ya bi mamaki ai shi Allah ya dauke shi abokin magana suna hira da shi da Allah suka magana duk gaba sai suna ganin cewa wasu wasu suna ganin cewa kenan muqamin annabi Musa kamar yana game da yana sama da wato na shi a yana sama da annabi Ibrahim din wasu kuma sai sun kace a a ai wannan ba shine an mamaki ba ai wanda ya ban mamaki ku diba ajaban li Isa ibn Maryam ittakhazahu Allah ruhu annabi Isa dan Allah ku diba gani shi Allah dauke shi ana ce mashi ruhul lahi rayuwar Allah ah to kaga ana mashi lakabi da shi ruhul lahi shi rai ne ruhu ne tsarkake wanda yake daga Allah to sai suna tattaunawa dai a wannan wurin to sai manzo Allah hito sallallahu alaihi wasallam yana fitowa sai yake ce musu ai sami'tu qawlakum ai naji naji abin da kuke magana sallallahu alaihi wasallam wai yana cikin gida suka waga tattaunawa din amma yana fiye sai ce a yana jabo da kici lamana subhanallah to yana magana bai san gaibi kuma gugu basiru bisiru da gaibi kenan kabla kiyani saboda haka sai ya ce na ji abin da kuke ci tamnawa lalle wannan haka yake kware da gaske da kun ka ce inna allaha takhaza ibrahima khalilan kama qultum lalle haka yake kamar da kuka tabbas Allah ya rike annabi ibrahima bana ɗayan shi sannan wata kaza musa kaliman kuma lalle Allah ya rike annabi musa mai da shi abokin magana shi suna yana magana da shi da Allah sannan waje ala isa ruhahu lalle tabbas allah ya sa annabi isa ana ce mashi ruhun lahi haka yake ya ce to amma ku sani wallazi nafsi biyadihi ya ce na rantse da wanda rai na yake gare shi rantsuwan maza allah ke sallallahu alaihi wasallam zaka ja ka yake rantsa sai ka ji ce na rantse da wannan wanda rayuwa ta take gare shi ma'ana ina rantsuwa da allah da rayuwa ta take gare shi ya ce inna musa ibn inna musa ibn bin imrana lalle hakika annabi annabi musa din dan imrana allazi unzila alaihi tauratu wanda aka sauka da at-taura wa isa ibn maryam da annabi isa dan dan maryam allazi unzila alaihi al-injil wanda aka sauka da littafin injila to ku sani law ashal yawma inda sun rayu yau sun kawo rayuwa yau dinga to ma wasai ahuma illa tibai da ba abun da za su sai biya ta su maza su duk aji aikin su ma su dawo membobi a cikin jama'ata saboda haka da kowanne daga cikin su ajina shi za a yi aikin an aiko shi yana annabi ya kira mutane amma inda sun ta zamani da niyya da duk ajiwa za su yi wannan sai ya ce to kuma wa inna allaha wa inna allaha takhadha ibrahima khalil lalle tabbas Allah ya rike annabi ibrahim ba dade shi kuma amma ku sani ni kuma wata hazani habiban yace ni kuma Allah ya rike ni ni kuma ni habibullahi ne to saboda haka shi ake ce ma habibullahi waɗancan kaga sun samu waɗannan makaman ƙwarai da gaske to sai ce to anan matsayi na muhabba in ji shehu radiyallahu anhu ya ce to fauka makamal khulla yana sama da makamin khalilu saboda shi alkhalilu min alkhullati kalma khalil daga kalma alkhullati shine man yasuddu hajataka wa tasuddu hajatahu wanda zai biya ma da bukatar kai baka biya mai tashi aka ruhi din yace a bawa fi haqqillahi tabaaraka wa ta'ala amma a cikin haƙƙin Allah madaukin sarki shi kuma to wannan shi ba za ta zama haka nan din ba shi Allah huwa allazi yasuddu khullata ibrahim faqat Allah shine ka biyan bukatar annabi ibrahim ba annabi ibrahim shi ka biyan bukatar Allah ba sai yace to fa hazal khalilu shi wannan baradai din nan to lahu kullu ma talaba duk abin da ya nema ga Allah to Allah ba shi kai ba amma shi habibu da ake ce ma habibullahi to shi tun bai roƙa ba Allah ya ka bashi wai ma'ana bambancin habibu din da khalilu shi khalilun da ya ce ma Allah ma'ana annabi ibrahim kenan da ya ce Allah kaza ne ka so ayi to nan take din zai amma shi manzo Allah da da matsayin habibullahi shi ba sai ya ce ma Allah ayi mana din ba shi kuma da zaran ya rasu din yin kurun zai a to shine sai shehu radiyallahu anhu ya bada misali ya ce to in ka duba zaka ga annabi ibrahim kaga gashi nan yana roƙo Allah yana cewa wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin mun karanta wannan aya ko cewa annabi ibrahim yana cewa ubangiji na shine wannan wanda nake watan da kwadayi da fatan Allah ya gafarta mana kurakurai na kaga roƙo Allah yake ko Allah ya bashi wannan ne to amma shi ku annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda a matsayin habibullahi to shi bai ce ma Allah yana so din ba bai roƙa din ba amma kawai sai an kaji Allah yana cewa inna fatahna laka fatahan mubinan li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kaga shi na annabi Ibrahim yana roƙon cewa wallazi adamu an yaghfira li khati'ati ina tsammani ya gafarta mani ina kwadai da fata kuma roƙo ne yake amma amma shi kuma Allah bai roƙa din ba kawai sai Allah ce ai inna fata laka fata li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ta akhara Allah ce ma an gafarta maka da kora zaka yi din wai manzo Allah inda zai yi zunubi ya ce Allah ce an gafarta maka da wanda kai can baya da wanda zaka yi nan gaba duk inda akwai su in duk ayahi maka din tun bai roƙa ba kaga bambancin khalilullahi kenan da habibullahi kun ga annabi Ibrahim shine mai daraja ta farko a mai daraja ta biyu kai da ka cire annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mai daraja ta farko to sai annabi Ibrahim to amma duk wani matsayin nashi kaga shi ga shi sai da roƙa din amma shi manzo Allah bai ce yana so din ba kawai nan take ne ko sai Allah ci kula yi mashi to wannan kuma wancan in ka duba wancan hadisi da muka karanta wanda annabi Musa yake cewa in wanda manzo Allah yake cewa in annabi Musa inda zai rayu lalle da ba abun da zai zai sai biya sai biya ta ma'ana shi ma zai dawo ya miƙa waya gare ni wannan hadisi da Imam Ahmad ya ta kawo shi da hanyoyi daban-daban da lafuzza daban-daban akan cewa manzo Allah ya faɗi wannan magana din sannan haka Imam Darimi shi ma duk ya kawo shi a cikin sunan din shi ma to kaga nan mun ji abu na farko kenan wanda ga annabi ibrahim ya roƙa manzo Allah shi kutum bai roƙa ba Allah ya bashi sannan sai shi saki kawo cewa kuma zaka ga shi annabi ibrahim har yanzu yana roƙon Allah yana cewa wajunubni wa baniya annabu da asnama Allah yana roƙonka ka nisantar da niyya da ni da zuri'a ta baki ɗaya Allah ka nisantar da mu daga bauta ma gumaka kaga yana roƙon Allah tsarkake mashi iyalan shi kada su zama mushrikai su zama mutanen banza ka san da ma mushrikai najisa ne ko innamal mushrikuna najasun mushrikai da ma najisa ne to kaga shi ya roki Allah kenan Allah ya tsarkake mai iyalan shi amma shi manzo Allah bai roka ba kawai sai dai Allah ce mai inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tadhira shi bai roka ba kawai sai Allah ce ai ku iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana nufin zai tafiyar da duk wata kazanta daga jikinku ba zai ba ku ba ana ai kaga ba wanda ya shirka zanta ko tunda ina bar mushriku nan jesu to a manzo Allah bai roƙa ba kawai Allah ce ayi mashi kaga mun mace habibullahi da khalilullahi kin sannan annabi ibrahim gashi mun karanta shi ma yana cewa waja'alli lisana sirqin fil akhirin ko gashi mun karanta shi ma jiya yana roƙon Allah ya sanya daga cikin watan jama'a shi ya zama ana yawa ambaton shi jama'a ya zama kowane lokaci suna ambato ne kada ambato ne ya yanke har ƙarshen zamani har ƙarshen duniya to kaga amma shi ko manzo Allah sallallahu alaihi bai roki wannan din ba shi ba sai dai kawai an kaji Allah yana ce mashi alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wuzraka allazi anqada zaharaka wa rafa'na laka dhikraka kaga shi ya ce waja'al li lisana sirqin fil akhirin ka sanya ni a tayawa ambato na ga a mutanen kashi amma shi kuma zalla sai ya ce ai wa rafa'na laka dhikraka mu mun riga mun daga ambaton naka manzo Allah ya riga an ya gama to kaga in ka duba kuma sai ya zama yau inda mutum zai zo kafiri zai musulunta idan ya faɗi la ilaha illallah in bai gama da muhammadu rasulullahi ba sallallahu sallama to musulunci bai yi ba kaga Allah ya daga ambaton manzo Allah kenan sannan yau in mai kiran sallah zai ta wurin kiran sallah ya ce ashhadu an la ilaha illallah tsallake bai ce ashhadu anna muhammadu rasulullahi ba shi ma kiran sallah ta bai ba shi ma shi ma ka ta wurin ya kama shi ma ka faɗi ashhadu an la ilaha illallah baka ce ashhadu anna muhammadu rasulullahi shi ma ya kama ka ba ta yi ba kaga Allah ya daga ambaton manzo Allah kenan ko kuma tun bai roƙa ba annabi yaron shi ko roƙo yake ta yi amma tun shi manzo Allah bai roƙa ba Allah ya ce ayi maka din kuro sannan yanzu in ka tayi wurin sallah ba sai ka tawo da manzo Allah cikin ta ko to ai wani ma misali yanzu zaka ga wasu ayoyi ma sunan manzo Allah gare su ko ma kana muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina wani wani kuma zaka ga irin cewa a muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhaba bainahum kaga shi ma ga sunan manzo Allah ƙarar to kaga irin wannan irin su wa amanu wa aminu bima nuzila ala muhammadin shi ma huwa al shi ba duk ga sunan dai wani wuri kuma ba sunan bane ƙarar amma da zamire ne yanzu nan wurin da anka ce alam nashara halaka sadalaka ko alam nashara halaka sadalaka wa da ana anka muzilaka wannan ka ka kaga zamiri ne ko yana koma ne zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wala fa'a laka zikiraka kenan sannan kuma da sauran dai dukkanin yadda Allah madaukakin sarki ya daga daraja ta manzo Allah sallama din ta inda duk lokacin da za a zo a yi magana kiran sallah din kamar da an kai magana hukuba ce da ikama duk dai zaka ga dole sai an gama da wannan to saboda haka manzo Allah kenan kuma za a ga wani wuri ko kamar inda sanda ana kallon baitul miqdis ana sallah don ga lokacin baitul miqdis in za a yi sallah ta aka fuskanta malaki a fuskanci ka'aba to wannan baitul miqdis da ake fuskanta to sai su lokacin manzo Allah shi ko yana so a mai da shi ya zanki kallon ya zanki kallon abin da ya ya zanki kallon yalancin da Allah sai yana so a mai da shi ya koma wajen a mai da shi wajen ya zanki kallon Ka'aba to yana so a mai da shi wajen Ka'aba to sai manzo Allah yana kallon sama wai yana so Allah ya ce an juyar da shi din zuwa ga Ka'aba din to shine kawai sai kawai Allah yake cewa adadara ta kalluba wajen hika fis samai falan walliyannaka qiblatan tardaha fa walle wata haka shaɗar masu jihar saboda haka sai Allah ce ai mun gani manzo Allah kana kallon saboda kana so a mayar da kai an mayar maka da cika kuma shaɗar da kallon shaɗar saboda haka shi manzo Allah in yana so abin ba sai ya ce Allah ya mani ba kawai me za a kun ganin ne annabi Ibrahima watan da shi da manzo Allah kenan tsakanin Habibullahi da Khalilullahi kun ga an samu bambanci mai tsawo sannan yanzu in kuna so kaga ga annabi Musa shi ma da an ka bada misali a cikin wancan din ai kaga ga shi shi ma Allah madauke sarki watan ya dauke shi yana magana da Allah ko kun san ga lokacin kuma saboda jin daɗin yana magana da Allah amma gashi sai dai bai taɓa ganin Allah baya ganin Allah da sai dai su yi magana da ubangiji mai sarki sai annabi Musa ne ba ce rabbi arini anzuru ilayka Allah ina so Allah ka nuna mana kai ganka ya ubangiji kaga yanda mai wannan ne sai Allah ce mai a lan tarani ba za ka gani na ba ubangiji ya ga ma annabi Musa haka to amma sai Allah ba dake sarki sai yana so ya ƙara ya gwada ma annabi Musa din ƙare gani ba zai iya din ba dan ba matsayin shi bane to sai ce amma yanzu walakin unzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani sai Allah ya ce falan ma tajalla rabbuhu ila jabali ja'alahu dakan wa kharra Musa sa'iqa sai anai Musa Allah ya ce mai ka kalli duci ga yanan in ka ga wannan dutsin ya tabbata to lalle kana iya gani na din amma in ka ga bai tabbata ba to ka sani ba za ka iya gani na din ba to sai malamai suka ce sai Allah ya bayyana da hasken zati ne bai wuce kamar tsinin allura ba gashi dutsin sai dutsin ya ga watan hasken zata yi Allah kamar da tsinin allura haka babban dutsi ba ma'ana ba irin dutsi ba karami haka wanda ka dauka ba a kamar munan da sai ka ce irin dutsin ba mai dutsi mai kaga inda ka sani ko dutsi mai waljaman ko dutsi mai lamba mai sani ko dutsi mace mai tama babban ne dutsi misali sai dan take sai dutsin gaba ɗaya narke zama gari wa da kasan hulawa annabi Musa shi kuma wakharra Musa sai annabi Musa shi kuma ya faɗe su ma wai shi ducin ya rurruge nan take ya zama wannan gari ne saboda ya ga Allah anai Musa ya haɗe su saboda ya ga wanda ya ga Allah shi kuma subhanallah to kaga anai Musa kaga ne wannan bai samu ba ko amma shi ko anai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ko bai ce ma Allah na so Allah kai wanda mai ganka ba shi kuma yana kwana yana bacci ma an ka zo ka tada shi an ka ce ubangiji yana kiranka sai ga shi Allah subhanallazi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام ila almasjidil aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina kawai dai sai da muka ji Allah yana cewa ai tsarki ya tabbata ga ubangiji wannan wanda ya tafi dare da bawan nan nashi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama an ka zo gashi an ka zo baitul miqdasi an ka wuce sama ta 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta 6 an ka wuce sama ta 7 magana tukiwa an ka wuce ta an ka je rafraf ya wuce da manzo Allah daga shi sai Allah ko suka gana ta Allah ba ta da kowa ba kuma tun bai roƙa ba shi kuma shi yana kaga annabi Musa roƙo yana ne ai amma bai samu ba shi ko annabi Muhammadu shi kuma ya bai roƙa ba yana kwance shi ko an kace ya taho wata kuma don a gwani isa annabi Musa nan kasa ya gana da Allah koko amma shi manzo Allah don a gara to shi ko ganin za a yi ma na daban za a yi ba sai an ta inda kowa bai taɓa zuwa wurin ba don ko mala'ika Jibril bai taɓa zuwa wurin ba shi ma to ai da an ka zo mala'ika Jibril da aka kai sama ta bakwai ai can kujera ce ta kawai sai ya zanna sai annabi manzo Allah ce mashi ah to Jibril to ai kuma kai ka gwada ma haya kai ajjan gora na kuma ka zo ka zanna a ake ciki sai ce ai wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum yace ai cikin malaiku kowa sai inda bai wucewa yace saboda haka iyaka ta ne ba na iya wuce nan da to kaga sai gashi an kai ko malaika biyu din shi ma an wuce da sani ne wurin kaga nan ne kaga za ka gano matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ya fi karfin hankali gaskiya in dai da hankali ne mutum zai gane to ba za ka iya gane ba in auna za ka yi da makami da matsayowa na annabawan za ka isko manzo Allah ya wuce wurin shi ba magana akai ba to ina da wanda ba kowa ba wanda ba annabi ba wanda ba wali ba wanda bai san ina dosa ba shi kai daidai wallahi ala bai kuno bai san ya ake cikin me zai fuskanta lahira ba shin ya samu tsira ko azaba yake bai sani ba to ina shi ina gama haƙila ma wani hadari ya gitta mutum ya ce ai annabi ai mutum ne ka ba kowa kada ya zo da Allah yanzu magana yana kamar harkan gudu kaga ba haka bane kuma don Allah ya gwada mana cewa duk da makwacin ubangiji ya gwada wannan domin ya tabbata mana shi ubangiji mu dauki sarki ko ina duk Allah ne a wurin da ƙasa da sama don shi ne ubangiji sama da ƙasa ɗin don kaka ce sama Allah yake sai an hagana da ayyar musa nan ƙasa ba can sama al'arshi ba nan ƙasa Allah ya ta gana da su ka ta magana da Allah na ƙasa za ka yi can mun karanta inda ke cewa ƙarrab na kuna jiya eh mun kusanta shi gare wani gana da shi ya to shi yin isra'i da mi'raji da aka ce da manzo Allah sama ba don yana gwadin Allah bisa yake bane wai don a gwada daraja annabi din ne sallallahu alaihi wasallam don a gwada ma shi ba ka ba kowa ke ba shi ba a ganawa ne inda kowa ya sani sai an ta yadda kowa bai sani din ba sannan a gana don ba wanda taɓa zuwa wurin to shi ne kurin don gwada matsayin ne aka yi ba don gwada Allah sama yake ba to saboda haka kaga wannan ne annabi annabi Musa kaga ya nemi rasu ya ga Allah din amma bai samu ba amma manzo Allah bai roƙa ba kawai an ka ce ai shi kenan kurin da dai guda an ka ce an kai wannan aikin kuma to kaga irin wannan ne dai kaga na annabi Ibrahima ya zo ne yana ta roƙon Allah ya mai ya mai kaza din ya mai ya mai amma ka gani duk da haka ne shi kuma manzo Allah duk waɗannan abubuwan din bai tuni ba ba wannan bayan da shi ya kawo can ma akwai littafin shi mai suna nujumul huda fi kawai nabi na afdala man da ila Allah wa hadacan mariya kawo irin wannan maganganun gashi cikin tafsirin kuma ya saki kawo su da saboda haka shi yasa matsayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to matsayi ne wanda yake a kamar yadda maulama shi Ibrahim ya sarrafa Allah anhu din yake faɗa cikin diwani cewa babu wanda ya san haƙiƙanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ubangiji shi kadai san shi in ba haka nan ba annabi Musa nan yanzu ga gani shi ya neme soyayya ga Allah ya ga wanda ya ga Allah ya faɗa ya suma amma shi manzo Allah shi kuma ya ga Allah din kamar da Abdullahi bin Abbas ya ce kuma Allah ya ce ma zagal basar wa ma daga ko idanu ne ka san kaga abin tsoro hankalinka ya tashi gare shi ai da hankalin ka kana gane ko za ka kana cikin razana to Allah ya ce ko ko rawa idon manzo Allah ba sai ba shi da ga Allah din balle ma ya fade su mudin ba ai wannan balle to kaga shi yasa inda manzo Allah ne wato duk irin waɗannan abubuwan ga fili suke waɗanda Allah madaki suke ya gwada fifikon nashi da daraja ta sama da kowa tun farko haifuwar shi ko kaga har zuwa a fara yi mashi wahayi har zuwa duk abubuwa sun taba yana ga sunan ƙar an ta gani a za Allah ya taho yana tafiya haka girgije yana biyana bashi inuwa ya kaga wannan ne abun ya isa kuma kuna aiko zo kuna cikin jama'a ne shi kaɗai za a gani inuwa tana bi kai kuma da kuwa ba kaga ba shi ma da wani abu da ku ka gani a zo kuma misali a ce ai kaga ba taba jin wani mutum ne wanda shi tun da yake kuje bai taba kwanta jiki ne ba sai annabi muhammadu sannan ba taba ganin wani mutum wanda shi ma za a ce ga shi wannan mutum ne wanda amma bai taɓa yin hamma ba sai annabi muhammadu shi ma sannan ba a taɓa ganin wani mutum wanda sai ya zo yana tafiya cikin rana ba a ganin inuwa ta yi ba sai manzo Allah duka dai ga sunan dai manzo Allah yana da abuwa da irin hamma manzo Allah bai taɓa yin hamma mutum da yake duk abuwa ga sunan dai duka hili duk Allah na cewa kai annabi ba kowa yake ba amma in Allah bai sa mutum basira ba ba zai gane ba kuma yan Allah bai samu yana kusanta kusa ga waɗanda sun kusan darajar annabi din ba suna ƙara hitan mai yana ƙara ganewa ba to sai kai kuma mutum yana ƙoƙarin yadda da abu gaban ba haka yake maza Allah ya fi ƙarfin ma'auni a auna da wani hankali balle ma a ga cewa wai an kashe inda bai kai ba to wasu inda yake balle ma ya kashe inda bai kashe din ba ai kaga baka san inda yake din balle ma a ce ka dauke shi ka kashe ma inda bai kai din ba saboda haka manzo Allah sallama wato matsayin shi a wajen Allah in ya ce ma Allah a yi a yi in ba bai ce a yi din ba cikin zuciya ce yana so yi din za'a yi wannan akwai misalai da dama waɗanda suka tabbatar da haka da manzo Allah da zarar yana so a yi dan yi za'a yi ko muna sha ba da yawan ba da labarin hadisi ne ingantacce wanda ana hudu ba manzo Allah yana hudu ba a cikin masallaci ran juma'a sai wani mutum ya zo yana cewa ya rasulullahi ya ce ruwa ba ruwa jama'a sun shiga cikin hali mawuyaci dabbobi su ba haka nan saboda ana cikin tsananin hori ka roƙa muna Allah ya ba mu ruwa maza Allah nan wurin maza Allah ya addu'a Allah ya ba da ruwa nan take kawai shi kenan sai nan wurin ba zai sama kawai sai hadari ya haɗu shi kenan sai ruwa kawai an ka ta zuba ruwa har sati guda an ka ta bayan an yi sati an ƙara dawa masallacin juma'a wurin sallah sai ga mutum ya sake dawowa ya ce maza Allah ruwa sun yi yawa saboda haka maza Allah roƙa wannan ruwa din ga a rage to kawai sai maza Allah ce to shikenan sai kawai kuma yana hawale na la'ale na maza Allah na nuna wa to ruwa kawai wai duk inda maza Allah sai kawai a ga girgizo suna ta yin can wajen wanda kasa kawai nan take shikenan sun kawace kai kamar kamar kana sha hawaye ka tuce ko to haka kawai Allah ya tana kawai sai da kuna nan take kawai sai an kawai dole ko sati guda ko rana ba a kara gani ba duk ruwa ka ce kullun kawai maza Allah kawai ya ce kuna ayyuwa ne nan take an kai su nan take ruwa an yi shi kenan magana ta kare to kaga abubuwan irin wannan haka suke shi yasa wata rana wani sahabi daga cikin sahabbai bayan Allah wata rana wani ya rasu cikin sahabbai sai maza Allah ya zo yana mashi addu'a yana addu'a wani sallah wani sallah jana'iza shi kenan shi ko wannan sahabi kusa ga maza Allah yake sai ya ji yana saurare yana jin abin da maza Allah yake faɗi sai ji addu'a ta ba sha'awa ta burge shi kuma ya san annabi da ya faɗi take an yi to annabi ya zo yana addu'a yana roƙo Allah ya gafarta maka ya maka za ya maka za ai kaga magana ta kare yace shi sai dai ji ina dai a ce shine mutu shine annabi ka wannan addu'a sai ji dai ina dai a ce shine aka wa wannan addu'a din to kaga saboda ya san matsayin addu'a maza Allah da annabi ya ce ai an gama amma ina za ku gano kuma hadarin rashin gane girman annabi da rashin sanin girman maza Allah din da rashin mutunta shi yana da hadari wadu matsayin da na annabi in ya ce ayi za a yi kuma bai ce ayi ba in yana so yi za a yi wani lokaci da shugaban munafukai ya mutu abdullahi da ubayi wai ko da ya rasu manzo Allah zo ya mai limanci aka yi sallah amma ko da an kai sallah an ka gama sai Allah ya ce manzo Allah ai irin waɗannan mutanen ko so sama ya kace in gafarta musu ba ne gafarta musu subhanallah wannan musiba ya kaga ta girma manzo Allah da yake da mukamin da ko bai ce ai ba in yana so yi akai din yau sai ga an ce ko so sama ya ce ai ba za a yi din ba kaga za a gane wato kin manzo Allah muni gare shi matuƙa shi yasa dole mutum ya tabbatar da a cikin rayuwar shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina to dole mutum ya tabbatar da ya samu wannan in mutum ya samu yana ganin cewa manzo Allah ai akwai wani karamcin kai ai ana kai shi inda bai kai ba menene menene abu mutum ne kamar kowa wallahi mutum yana cikin musiba ba karama ba don su Abu Jahal su Abu Lahab wannan ta kai su gaban da ta kai su su Abdullahi da su ma ita ta kai su haka nan suna ganin daidai yake da su ba saboda haka manzo Allah sallama matsayin shi ya wuce na kowa to shi yasa nan shi ya kawo wannan misalai na cewa watan annabi Ibrahim yana roƙon Allah ya mashi amma shi kuma manzo Allah sallama to bai roƙa ya ce yana so a yi ba kawai sai Allah ya mashi to sannan a shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa watan annabi Ibrahim sai ya ci gaba da cewa ran tashi alƙiyama din nan wanda nake so ya Allah garka kunyatar da niyya shine yawma la yanfa'u malun ranan nan din nan ce wadda watan dukiya ba ta da amfani wala ba nuna kuma sannan ya'ya ba su da amfani a wannan rana na tashar kiyama kenan illa man atallaha bi qalbin salimin sai dai wanda ya zo ma Allah subhanahu wataala da zuciya wanda take lafiyayya wankakka babu wani abu mai muni a cikin ta to wannan a shine sai ake cewa da haka wanda ya zo nan ne kamar cikin zuciyar shi babu shirka shirkan nan kuma yanka ce shirka shine a baka da kuduri wani kuduri da itikadi cikin zuciyarka ga wani abu shi a Allah shi kake bauta ba nan da ba shine ma da shirka din ba wai ana nufin shirka ko can kana da wani malamin da ka koyi da shi ba a cikin addini ba shi aka nufi ba dan ya gace shi aka nufi da shirka to duk musulunci ma na ya zama shirkai gaba daya ha to ai yanzu misali mafi yawancin duniya ai zaka isko suna bin mazhabobi guda hudu imam maliku imam shafi'i imam abu hanifa imam ahmad ibn hanbal to in misali bin wata matahiya ce ta karantarwa ta wani malami za ta zama matsayin shirka ce bauta ce gare shi in dai malikiya kenan da na zan dan wata na zama ke da mushriki ko na bauta imam maliku kaga ba haka bane ba ko kuma nabi imam shafi'i sai a ce na bauta imam shafi'i tun da biyar kaga ba haka bane to ba ana nufin misali wai ka samu wani malami ya zama shi ne jagoran ka shi aka nuna shirka ba inda wani wasu ka fasara ba a'a shi ubangiji shirka a wajen shi ka yi bauta ma wani abu wanda ba shi ba da kudurin shi Allah ka ne wannan abu amma in ba haka na ba jama'a yanzu dan da da shi da uban shi ba yana ba aika na wahala ba ai ana aicewa bauta ko yana mai bauta ko to sai a ce ya zama shirki ya bauta ma uba ne ba a ce mai shirki ba saboda mi saboda ba Allah ya dauki baban nashi ba yana mai biyayya ce ta matsayin yana baban shi ne Allah ne ba shi umarni to shi ma duban mai wani malami da yake tare da shi shi ba shi ma ba ya dauki malamin nan matsayin Allah shi ba ko kuma wanda yake da wani shehi wanda yake biya shi ma ba ya dauki shi matsayin wani Allah ne shi ba a shi malami ne ya dauke shi kuma Allah ya bada umarni a bi malamai da giran basu to shi ne kullum ba wani abu to shi yake nufi da shirka din to shine ake cewa sai wanda ya zo ma Allah illa man atalla bi qalbin salimin shine mai shirki daga shirka shine mun bauta mana abin da ba Allah din ba wani faƙi da kuma sannan a cikin zuciyata ya zan babu marafici a cikin zuciyar mutum to shine ya shewa ya ce wa kalbul mu'min shine zuciyar mu'mini to shi kam mu'mini wanda yazo da irin wannan zuciyar to yanfa uhu zalika to lalle shi kam waɗanda abubuwa suna amfani da shi ne saboda haka shine yake cewa wata ita duniya da makwacin ita dukiya tunda Allah ce yau mala yanfa umalun shewa ya ce to dama ita dukiya watan kawa ce ta rayuwar duniya ba ta da amfani a lahira sai in mutum ya zo ma bawa ya zo ma Allah sai in bawa ya zo ma Allah da zuciya lahiyayya ya yi unguwani kuma da wannan dukiyar tashi din wajen wani aiki na Allah to in ya kasance mumini ne ya yi aiki na Allah da dukiya ta to lalle tabbas wannan dukiyar tashi za ta amfane shi kuma ɗanɗan nashi shi ma in ya zama na ƙwarai na kirki shi ma zai amfane shi a nan shi ubangiji mu da kisiki yana gwada mana cewa ita dukiya a waje ne ba ita ce ma'auni ba kuma ba ita ce wadda yake tana gwadin cewa wai Allah yana son ka mutum da ya baka dukiya ba shi bane ba ita dukiya ba ma'auni na cewa wai kai Allah ya so ka bane don inda dukiya ka gwadin cewa Allah ya so mutum ne ina ja aiko da kaula da ya zama shi Allah ya so koko ne da kowa tunda kaga akwai dukiya din to ba shi bane kuma yanzu misali inda zaka ƙara gane babban misali zamu ganewa ai maza Allah sallallahu alaihi wasallama shi a shugaban kowa da kowa duniya da lahira amma kaga da Allah ya tashi don Allah ya gwada mana cewa ita duniya ba komai take wajen Allah ba sai in kai aiki Allah cikin ta sai aka ba maza Allah zaɓi waya ya kaso a yi shi a yi shi annabi ga mulki ga kuɗi ga annabta ya kaso a yi shi sai maza Allah ce ko alama sai ce Allahumma ahayni miskinan wa hashurni fi zumratul masakin ya ce Allah na haiso ka rayar da ni ina miskini kuma ka tayar da ni ko lahar cikin miskinan ba haka ne kaso kaga maza Allah sai ya zo ya rayu a cikin gidan shi duk matsayin shi da girman shi wai sai a waye gari ba abin da za a ci na abinci gidan gaba baya ka ba gani ba wanda za ka gan dukiyar ba shi Allah ba ita ce ba ruwan shi da ita ba ita addabe shi ba wai gaba ɗaya ba abin da za a ci gidan kai ana cewa ma lokaci ana iya ma wata guda ba abin da za a dafawa ga buru da bai wuce a samu dabino ne a nan ci a sha ruwa ba ka ga ba da abinci bane wannan ko wai baya kaga to inda duniya tarin dukiya shine a wani ma'auni a wajen Allah da manzo Allah ai Allah bai zuba shi haka ba ko manzo Allah ya ƙara gwada mana haka din sai ga manya-manyan duwatsuna suna ta nema maza Allah muna so ka bari mu narke mu zama zinari gare ka kwashe ka gidanka wani dutse babba irin dutsen mai tamako dutsen ba mai sai ce zai zama zinari duka kwashe ka kusan zinari ko ɗin aljihunka ne yana ganin ka riga ka zama ko ɗin aljihunka ne ku to ina da a ce irin wannan mayan duwatsuna wai su ne ka nema su zama maza Allah zinari amma maza Allah ya nuna masa to ai shi ba wannan ta kawo shi duniya ba shi ba ka bai da bukata da wannan annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam to kaga ita duniyar da dukiya to ba shine ma'auni na Allah yana sauka ba kuma yanzu in kun ka duba tsakanin musulmai kasashen musulmai da kuma kasashe wanda ba na musulmi ba suwa sun ka fi dukiya da ƙarfi na soja da komi da komi na harkar duniya za ka isko su in ka zo da su america ingila china rasha da sauransu ai kaga su ne bayan duniya da amma ai kaga ba su ne ba musulmi ba ne ba su ba ne ba mafi wasu ne waɗanda aka cikin musulmi da kuro kaga shugabannin dukan su a harka kafirci ne tsura kaga inda kuɗi an ma'aunin Allah yana so da kenan su ya kaso kaga ba haka bane saboda haka in kaga Allah ya ka cikin talauci kaka dauka wai laifi ne Allah ya ma Allah ba ya so ka ne Allah ya san da kai kuma yana son ka kuma shi talaucin ba yana da matsayi in ka ta lahira Allah ya tada da abubuwa don wannan wahala kan kana yi kana kamar wahala banza ce ba wahala banza ce mutum ya kai ba shi Allah ya san abin da tana da mutum lahira da sanadiyar wannan wahala da kai din biya ne Allah zai yi ka ji Allah cikin fadlashi Allah ya halicci mutum kyauta ba komi ba abin da kan ba Allah ya biyo ka da abubuwa na gatanci cikin duniya kuma iska kai ta shaka kyauta ga yana arfa in kai ka sai iska sai dai in gabashin zaka saya ko mota ko sannan ne zaka saya amma in dai na shaka ka ne kyauta zaka ta shaka te Allah ya ba mutum lahiya a cikin jikin shi ya baka lahiyoyi na gabbai ka diba haka la idanunka ka kalli duk abin da ka bukata za ka gaishe idon da ya ka sa idon ka gano wanga abun baki ne wanga hori wanga jani ga sunan hancin ka ka shaƙa ka ji wanga abun wari gare shi wanga kamshi gare ga sunan duk hancin guda ne kuma harshen ka shi ma da shi za ka gane wannan bauri gare wannan zaki gare wannan mai ga sunan su ma dai kuma duk harshen guda ne kunnuwan ka su ma kawai dai ka rika jin kana jin magana da su ga sunan dai don Allah ya maka wani abu duk kyauta din sai Allah ya ce kuma a zo a mai ibada to yanzu da Allah Allah dai ma wadan gaguwa yanzu don ya baka talaka to to misali da baka talaka to sai ka ce kenan ƙara Allah za kai to sai a zo a yi lissafi to sai ka fara biya ne can abubuwan da ya baka cinko sannan sai ka yi jayayya ga akan kai kana kana ya ka talaka ɗin ta gaba haka yake ba saboda ka shi ubangiji ko da ya ka talaka ɗin ba ya mai son kama ne ya san da kai ɗin sahabbai nawa a cikin talakawa su abu hurera duk yawan hadisan da kuka ji talakawa ne wani lokaci ma sai sun ɗaura duci ga cikin sunan su ɗan ji nauyi saboda yunwa ba abin da za a ci duk yawan hadisan da abu hurera ku don ka gane cewa ba talauci Allah ya gudun baya suka bane su bilalu duk talakawa ne su haibu ga sunan da sauransu su haɓa suna da yawa wani lokaci sai manzo Allah ma ya laba ya ce wa cikin sahabbai da Allah a tai alaba wani da Allah ka je ka ba mutum kaza a cikin wadannan a ba su abinci gidan ka dai masu abinci ka je ka dan ba saboda ba su da shi to kaga ba shine ba kuma ba fasa karatu ba Abu Hurairah kaga kullum yana nan da kaulan manzo Allah duk inda za a yi wani abu gaba ne za a yi duk inda za a faɗa wata magana yana nan shi yasa yana daga cikin sahabbai wanda sun kafi kowa yawan hadisai da yawa ka gani ba ruwa ne aji da kuɗi ka so mai da aji su ya koma ta wulatar to kaga irin wannan ne talauci ba shi ne ma'auni Allah bai son ka ba a'a in kaga Allah ya ka talaka shi yasa abin da ya kawo da haka nan shi ɗaya sa abin da ta nan maka sanadiyya kuma wannan wahalar da haka ne kana yi sannan in mai kuɗi ne kuma kai ma da Allah ba kuɗin shi ma kan mutum ya ɗauka don Allah ya so ne ne ba shi su ba haka bane ba so ne Allah yi ba shi yasa baka ba wannan jalabawa ce Allah baka wani kasan kai talaka jalabawa ce Allah maka ya gani zaka ci jalabawa din za ka hankure da Allah ya ba talauci ɗin ka hankula da shi ɗin koko dai raki za ka yi ka ce kuma ka canza hanya kuma kaga akwai ba canza hanya da ya ko su kasa hankula su ga cewa wannan wahala ba za su iya ta ba to shi ma mai kuɗin shi ma jaraba ce an kama ya gani yaya shin dukiyar da an kama shi aikin Allah zai yi da ita zai taimaka bayan Allah wanda ba su da shiya zai yi ayyuka na Allah ginin masallaci ne menene ga suna wanda za ka samu suna yi kaga to Allah zai wannan jaraba ɗin da zalar mutum bai ba kaga bai ci jaraba ba don gida can za ka ji inda Allah ya cewa an fi'u mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ita dukiyar na Allah ce ku ciyar da ita fa don shi Allah nada ku ne halifofi ne don wa ka cewa Allah ka cewa go to sai Allah ce ku ciyar wai ka ga nada ka ne wakili da kai ka take ka ce din maki dai sai baka ba yace ka take ya wakilta ka ne kaga duke kenan ba ta ka bace riko an ka baka kenan amma kaga mutum shi ko sai ka mai rike ce shi tashi ce go sai ga duk wani abin da ya kamata waɗanda an makwata na kusa gari shi wanda a cikin mawacin kan da ya kamata a ce ya taimaka musu ko wani abu na addini sai ga mutum ya kame bai yawa kaga wannan gaskiya bai yi ba to shi yasa kaga dukiyar ba ta da amfani a lahira sai in kai aikin Allah da ita to sai yace kuma a wala banuna yace kuma su ma yaya ba za su yi maka unhwani ba su ma a je lahira din to amma shi ma yaya akwai yadda za su yi amfani din domin akwai yadda Imam Ahmad ya ruwaita cewa manzo Allah sallallahu yana cewa wata ran tashar kiyama Allah zai daga darajar wani mutum ya bashi matsayi ba ba ciya aljanna mutumin nan ya diba ya diba sai ya kalla ya ga shi hop aiki ne ba shi ba shi wangar abu ba da ban ga ya kashe aiki ne don aiki ne larabe kai wanga abin da za a bashi ba sai ci ya ubangiji waya an kai an ka bani wannan ina na same shi wani sai ya tambaya Allah shi mutumin sai ubangiji ce mai ai abin da ya sa addu'a da dan ka ce kai ce maka yana neman ka gafara ita ce aka baka tun baka wanga matsayi to shi yasa aka sun ya zama mutum yana yawan yi ma iyayen shi addu'a bayan sun rasu kada a ce mutum baban shi da yaro shikenan da ya gama da shikenan ba ruwan shi da bai addu'a bai ba gaskiya wannan bai zama shiga cikin layin ɗaya na ƙwarai ba kuma shi duk lokacin za ka yin baban naka ko mahaifiyarka ko wani naka addu'a na Allah ya ji kanshi mashi gafara shi wacan sai an ga mai dan dan kawa ne shine yayi maka wannan addu'a sai an ga mai siyasa ne shi ko jin haka nan zai ji daɗi shi ma sai yayi maka addu'a kai to Allah ya raba ka da duniya lafiya Allah ya maka zaɗi shi ma zai maka addu'a daga can shi ma kaga ashe kenan mutum ya banci da iyayen shi bai yi ba shi yasa kaga can wani hadisi yake cewa idan dan adam ya rasu to duk ayyukan su sun yanki gaba ɗaya sai dai abubuwa guda uku da da sauran ya ce na farko dai akwai sadaka mai gudana wanda ya zo ya taimaka an ka gina wani masallaci ana sallah cikin shi to ko mutum na lahira ne ya mutu in dai masallacin nan ana sallah sai an turbuta mai lalashi ko kullum ko ka rasa wani ice ko daji ne ko gari ne shi ma wannan ice inda ana amfani da shi shi ma ko tsuntsu ne ya kwanta bisa gari shi kana da lada saboda rayuwa ce bawan Allah da shi bai saboda haka kana lahira amma ana ana baka lada sanadiyya wani abin da kai rijiya ce kan gina ana ibar ruwa shi ma haka duk dai wani irin waɗannan ayyukan dai to kana lahira amma ana baka lada maza Allah ce eh ne na ɗaya kenan to wannan kan kuka lahira ana ci ana baka kaga an buɗe wani hannun jari ne wanda kullum kuɗi suna shiga akawun da kake da kai to kaga sai na biyu ya ce ko ilimin da mutum ya karanta mutum malami ne shi ya sai zama ya karantar da ɗalibai da yawa to duk wanda ka karanta ya ta aiki da ilimin nan ko kana lahira ne ana ana rubuta maka lada kai kuma kaga shi ma bai yanki ba sai ce na uku shine sai dan dana kwarai wanda ya kawa kama ya kama addu'a in ka bashi shi ma kana nan kullum ana nan ana ta baka lada to shi yasa kaga nan wani sai aka ce ɗaya ba su amfani amma sai aka ce to sai dai banda irin waɗanda da ɗan ɗani da ƙwarai ka bari to shi kam yana maka amfani amma yanka ya zama mutumin banza ne to can kan sai ka ji ana faɗi yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma izin sha'anu yughni ranan gudu akai mutum bai sun ya gaba da mata tai kada a zo su haɗu ta ce to akwai haƙƙi na wuri kaza baka cika ba don haka ta kai ƙara ta ga ubangiji shi yasa bai so a game ita ma ba ta so a game da ita gudun ta kame ta game da ita ya zama cikin haƙoƙa ne da ya kamata ta bashi ba ta cika mai ba ya ce Allah ba ta ta ta mana wuri kaza gashi ba ta cika ba hakina ba to ita ma ba ta so a game dan da bai so ya game da ubane shi ba wai gudun ya kai ya game da ubane ubane ya ce to ai akwai haƙi na na biyayya wuri kaza bai ba uba shi ba bai so ya game da dan dane kan dan ya ce to ni ma ina ƙara ta haƙoƙa na na matsayi na ina dan dana wuri kaza ba ta bai biya ne ba to shi ma duk gudu akai da nan mutum kuma gudun uwa ta yake bai so ya gabi da ita mutum gudun baba ne yake gai gabi shi ma don gudun haka ta hawa mutum kuma gudun yake kadi haɗu da dan uwa ne aboki ne an gane duk abokan da gani kai ma kai komai sai da abokin ka to ran nan da an taso yau mai furu min akhi wa ummi wa sahibati wa min gasunan duka duk gudu aka yi nan to ka gani amma sai ya zama watan waɗanda ne sai in ya zama an yi soyayya ta Allah aikin Allah ya haɗa ku al-akhillahu yawma izin ba'adu ma'adu in akwai adda Allah ke cewa su watan masoya to makiyan juna daga sashi amma illal muttaqun sai Allah ce sai dai banda masu tsoron Allah su kam wanda suka yi soyayya don Allah saboda Allah suka yi wannan soyayya din to su kam waɗannan kam ta su ta amfani su har lahira su to don haka sai zama na ana magana cewa to watan abun ba zai amfana bane amma ga waɗanda sun ka shiga cikin harkokin duniya ba Allah ne gaba su ba to sai yasa ya ce illa man atallaha bi qalbin salimi sai ka zo da Allah da zuciya lahiyya zuciya lahiyar na ita a komi zuciya ita ce a jagora zuciya al'amura gaba daya ai ga hadisi nan ko a cewa inda ke cewa inna fil jasadi mudghatu idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu kuma yace ala wahiyal qalb ala wahiyal qalb kaga manzo Allah yake cewa a cikin jiki akwai wata tsoka wannan tsokar da ta gyaru to duk abunda watan jikin mutum gaba daya gyaru da kuma ta ɓace shi duk jikin ya ɓace baki ɗaya sai ce to ita ce zuciya to zuciya kan in ta zama mai kyau lahiyayya to magana ta ƙare to wannan kan sai wanda ya zama da Allah lahiyar zuciya to shi kan wanta shari'a kama to ba cikin duk wata wahala lahiyar zuciyar nan kuma yana daga ciki a same ka watan kai ne wanda a baka bugun kuduri ga ƴan uwanka musulmi ba hasada cikin zuciyarka ba ka ji cikin ranar kana jin ina da kai dai a ce wai watan wani ya rasa ni na zo na samu ya zama duk babu wannan garayuwarka shi yake bukata to illa man atala bi qalbin salimi kenan shi yasa a a shi shewa yake cewa don hakan ga wagga zuciyar lahiya din idan sai ta jawo ta sashi annabi ibrahima da an ka jewa cikin wuta kun ka san kusan shi kafin nashi war sun kai shi ma watan gini sun ka gina ha babba hakan ga an ka zagaye an kai taya abin wuta lokaci an ka ɗauka mai tsawo duk gari an ka taru ana hidima da kasa ana hidima da aikin Allah kowa abin wuta yake kawo tashi gudun bawa shi ba an ka tara ɗin bi mai yawa sannan an ka kunna wata an ka jiwa da Ibrahim cikin ta amma sai Allah ya ce mata ya na rukuni bar da wasalaman ala Ibrahim ke wuta ki zama mai sanyi sanyin ma na aminci ga annabi Ibrahim ba kake kona shi shikenan an kai an gama magana to shine sai wace to ai kaga annabi ai don yana da don yana da kalmar salimin din shi yasa ya samu haka da shi kuma inda ba da haka da ba ai da bai samu wannan din ba kaga wannan wata irin babban mu'jiza ce sai Allah ya gode ga Annabi Ibrahim an tara wuta ta mutanen gari gaba ɗaya wanda aka taru amma ta kasa kona shi amma bari tun da wannan karatu ya shigo da yanzu ta mai magana can baya cewa duk abin da ka gani ga wani annabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi an mai fiye da shi da kana iya cewa to ai shi manzo Allah ba mai irin wanga bai koko ai shi ba a tara wuta an kaji wacce ta kasa kone shi ba mutum na iya ganin wannan din to shi ai gaba da wannan an kai dan shi manzo Allah wutar lahira ta dan sai ta lahira kuma sai ya shiga to haka ta ya shiga ta ya gano duk abubuwan da ake ciki ya dawo har yana ba da labari yana cewa ya gani mata sun hewa cikin ta to kaga shi annabi Ibrahim ta duniya ce ya shiga ka sace bata kone shi ba to shi manzo Allah ta lahira ta ya shiga sai dai ta mutu dole ya ci gaba da abin da ya kai shi har suke tambayar shi cewa to menene ya kawo mata sun ka hewa cikin wuta ya Rasulullahi sallallahu alaihi sai ya ce abin da yasa saboda su mata rashin biyayya da yawan butulci ga mazan su shi ya kai su wuta da yawa to Allah ya sauke Allah ya gyara to wannan kaga manzo Allah shi wutar lahira ya shiga to wanda ma bari ma ku je ku sama don a kare ai ba ma wancan maza Allah shi ya na rukuni ba da wasu rama da Ibrahim ko to ai mu ma yanzu mana da ita to Allah yanzu mutum ba mana hawan mashin ba in ka hawan mashin bisa bi ka tiya wuta ce in kana so ka gane wuta ce shari'a ta da taba kaka ja kana za ka tabbatar da wuta ce ko kuma gashi kana ganin kana tiya kuma hayaki na hita in ba wuta mai kawo hayaki wurin ka gani saboda haka ashe wuta ce ka tiya amma mi bar da wasu rama ko kaga annabi Ibrahim kenan ba shi wancan maza Allah cikin al'umma ta yi mahaka shi duniya ba an kai gwanjon gwanjon ne shikenan haka muna shikenan duk kowa ya samu shikenan huta in ka hawa mota ita ma haka nan din ga ta nan wuce ce ita ma aka tafiya cikin ta ga haƙi in ma dare ta ta ta kana ganin sai ka gaggaro suna ta cikin shirka gofu kaga shaida wuta ce kenan kuma kaga wannan dai shi a shaida wuta yanzu na magashi na aiki muka yi da dama da wuta muka yi to yanzu da wuta ta dauke ai kaga ba matsala ba lafiya da wuta ta dauke nan kaga ba ajin sauti ba haske ba fanka ba komai shikenan da za mu jingo din duk kaga wuta ce da muka aiki da ita yanzu da ta dauke nan sai kowa ne ya bace wuta ce amma dai bar da masala ba gugu ka gani sai an ka kala gaba ka gani yanzu ba wannan ba an kai yanzu yanzu kofiya wuta haka so na ruwa ai kaga da ka sha su ka ji ba sanyi ka tambaya ka sai da ruwan gaba su da sanyi wai an kai ba su da sanyi sai ce baka ai wuta ce ya bata wai fiya wuta ba su yin sanyi sai da ruwa ba su yin sanyi sai da wuta kaga wuta ta zama bar da masalaman ta kidan ta saboda haka wannan ne an yi gwancin ta ma a zamanin a cikin al'umma maza Allah din saboda haka shi yasa nan sai ya zama cewa zuciyar lahiyayya ita ce ta jawo shi annabi Ibrahim din sai Allah ya ba shi wannan din saboda haka shi yasa a sai shehu radiyallahu anhu ya kawo cewa shi yasa wato akwai wani mutum wata rana manzo Allah sallallahu alaihi ana zaune sai ya ce wato akwai wani mutune yana nan wannan mutumin wanda aljanna yanzu za ku ga ta wurin ga ka san manzo Allah haka ki ana zai dai ka jace yanzu aljanna zai tafi wurin ka saboda manzo Allah sai ya taraba aljanna wanda aka so da to abun wanda suna garama ta su ce su zo su da ita to da aljanna ga manzo Allah ba ga shinan baka yace kai an ba abubakar da aljanna ne usman da aljanna ne abubakar umaru usmanu ali talhatu zubairu sa'adu sa'idu wadannan guda goma din dai ko duk a ce an ba su aljanna shikenan kuma ta zanna ba wanda ya sai ta da ita ka gani haka annabi ya taraba aljanna ga sunan kala kala wurare daban-daban irin su abu busa ashari shi ma ga sunan ko wata rana da yake ba da labari shi ma kamar da bawal bukhari ya kawo an taro manzo Allah shiga wani gida ne sai abu musul ashari ya ce kai yau kan shi kan shi zai tsaron kofa yana ta murna shi yau kan ba mai tsaron kofa in ba ni ba ni zan tsaron kofa manzo Allah ba mai shiga sai da izini subhanallah ran da ya ga sama aiki saboda haka da mutum ya to yana sallama sai ya ce tsaya bari a faɗo manzo Allah sai ya ce ka shigo sannan subhanallah to ga gani shi ma haka an kai ya zuwa sai ga wani ya zo yana sallama ya ce a dakata ya ce wurin manzo Allah ce ga wani tana sallama manzo Allah a ce wuce ke shi daɗi ya kaji nan kam shi ka tsarko maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah shikenan yace ka tai ka ce mai wuce ki kuma ka faɗa mai ka ce an bashi aljanna wai ka riba gani ba shikenan yana buɗewa sai ka sai na baka sidiq yace to yace maza Allah ce faɗa ma kuma an baka aljanna ka riba gani shi ma can sai ga wani ya shigo yana sallama shi ma ya koma ce da ka tashi ma ya tai faɗa maza Allah to sallama akai yace ce wuce ki shi ma ka faɗa mai an bashi aljanna din haka shi ma yana buɗe sai ka sai da na umar shi kuma shi ma haka na an ka zo can wani zo na sallama assalamu alaikum sai ce dakata shi ma koma wurin manzo Allah ce to manzo Allah ga wani can na sallama a'a ya wuce ke ya ce te faɗa mai kace shi ma ya wuce ke shi ma faɗa mai an bashi aljanna haka manzo Allah ka tara ba aljanna dai wanda yake so an kai inda rabu manzo Allah aljanna shi ba wai ba su habe ba an kai watan hau abun da ba mutum ba ya ba aljanna to gama banci ai kissa nan ta kututurun nan na dabiru a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga kututurun ne na dabiru maza Allah yana takawa ne gare shi yana yin hudu ba sai an ka gina maza Allah mimbarin da zai takawa yana yi yana zuwa radda ya fara wucewa zai wuce mimbarin yana wucewa kawai sai dai an ka jera kuka shi wannan kurcura da biyu din yana ta kuka sai maza Allah ya sauko ya dawo ya dafa shi yana tambaye shi mi ka faruwa ce maza Allah kullum kana hawa bisa gare ni ina samun albarka amma yanzu gashi da shi kenan da an gina ma mimbari yanzu can za ka rika hawa shikenan ba ƙara ƙara dahawa bisa garin da shikenan da shi ya kawo kuka kuma duk masallacin kowa na ji kuka sai manzo Allah ya ce to ba komi yanzu amma faɗa mana a kaka so a yi maka mi kaka so shin a ebe ka daga nan cikin masallacin nan ne a ta can a dasa ka can waje ka ci gaba da ya shikenan ka zama mai ku tsuru ne ba amma yanzu yanzu ka a cire shi da na a ta can a dasa ka can waje zai zama mai shi shikenan ci gaba da ya ne sai ce ka zaɓi wangaren ko kuma ka yadda nan in sa abin da kana cikin masallaci din sai in sa ka cikin dabi na aljanna wasu yanka ba shi zaɓi shi dabi na wani zaɓi ya zaɓi guda ciki to in kai ne ya za ka zaɓa saboda haka shi ba kurtun sai ce ha ba za Allah cewa sa da cikin dabi na aljanna din ka gama za Allah ba cewa ya in roƙi Allah ya sa ka cikin dabi na aljanna ba cewa ya in sa ka don ka gane mazala shi ka bada aljanna din yanzu da Allah kuma tana yi annabi ya zo tana mun aljanna ga can waje daji ko ya ta bawa amma a ce kuma iyaye ne ba su cikin ta shi yasa in za a yi magana wato in mahudi bai da hankali wani lokaci to mai saurari ya kamata shi ya hankali saboda haka shi yasa a sha'anin manzo Allah dai dole mutum ya kama kanshi in dai magana ce ta kalamci wanda za ta kawo ta magana tare ni kan mutum ya kuskure sa baki shi a cikin shi wannan bai dace ba to saboda haka shi yasa manzo Allah haka yake to kaga nan wajen shine sai dai manzo Allah kawai ana nan sai ya ce za ku ga dan aljanna zai shigowa suna nan sabai suka ce sai muna nan sai mun haga wani mutum ya taho ya taho ga ya yi alwallaha a ruwan suna ɗiga daga gemi ne na alwallah da yau ya ɗauko takalmi ne ya yi laƙa mai kira ne ga hannu ne kaga kai kana dimin haga wani mutum cikin mayan kaya to amma ba haka bane sai ga shi hato cikin wata hita gashi nan daɗa dai da yan takalmi na laƙa mai kawai shi kenan ya taho ya zanna shi kenan an ka zo bayan an yi haka nan gobe ta yi sai manzo Allah ƙara cewa eh ko za ku ga wani ɗan zai ƙara tafiya kuma sai wanga mutum da ƙara dawa shi ma irin wani haka ne ya tawo da takalmi da lakabi ga hannu ne haka nan kaga da kaga mutum lakabi takalmi da ga hannu kaga eh ana ganin kamar mutumin ba wani abu ne misali ko ga ido to shi ne an ka zo har so uku kwana uku manzo Allah yana haka din da ya tawo sai ya ce za ku ga wani ɗan zai zai shigo to da an ka zo an haga mu wannan da kwana na uku akwai Abdullahi bin Amr bin al-As da ya ga haka nan sai ya tashi ya bi wannan mutum da shi kuma wanda wanda maza Allah idan ke cewa za ku aljanna da sai a gata hudu sai Abdullahi bin Amr bin As sai bi shi ya isko shi gida ce da yake can wadan abubuwa ne da shiga tsakani na da mahaifina to kuma gashi har na yaran tsuwa kuma na ce ban kara zuwa inda yake sai bayan kwana uku to shi yasa ne zo nan wajen ka yana so da Allah ka dan bani masauki sai bayan kwana uku sannan zan wuce sai ce to ba shikenan ba matsala ya ce to shikenan ka zo sai ya zo an ka zo kwana na ɗaya an kai kwana na biyu zuwa kwana na uku ɗin to shi kuma abin da yake kallo wai shi yana dibi mutumin ga an ce da aljanna da shiya to sai ga kwana na uku ɗin za su yin ban kwana da shiya sai ce mai to abin da yake son faɗa ma gaskiya ni fa ko da kaje na ce maka wani saɓani tsakanin da mahaifina ni ta wurin ne yaron mai kwana uku to ba haka nan bane abin nan lahiya lawo muke na babana ba wata matsala tsakanin mu amma dai maza Allah ne so uku sai ɗaya ce mana da aljanna zai taho a sai mu ce mana ga aljanna zai taho yanzu sai ɗaya ga ka taho kwana uku ana yin haka nan to ni biyo kan ne in gani wai wani irin kala aiki ne kake wanda Allah baka aljanna gani ma in zaki iri ne wai shi abin da yazo yake nan ya ce to amma abin da an matsala kuma ni na ga an ka taho sai ɗaya in ga mun kwanta kwana da ni da kai in ga kaya kwancen ka ya ka ta jan kada in ka farka ba ci ka ji ki ta kwanci ɗaya ka ce bismillah kun da ka ji ki ta kwanci ka shi kenan ban ga kana ta shiga na lafiya ko guda ba duk kwanakin gada an kai kuma a gashi an ce an baka aljanna to wai faɗa mana ya abin da shi yake wai wai mine ne wanda ka kai wa Allah baka ga aljanna subhanallahi ya ce to ni dai ai wanda ka gani ina haka ne nake ya ce wanda ka gani ina haka ne nake don haka gani babu wani aiki wanda nake na daban wanda nake cewa gani ina wani kala aiki na daban wanda za a cewa ga shi wanda shi ne sanadiyar da Allah ya bani aljanna ya ce amma ni sai dai iyaka dai ina da wata ɗabi'a guda ɗabi'a da nake yi shine wato ni tun da nake ban taba kwantawa cikin zuciyata ina jin zahin wani ba ban taba kwantawa ina jin ciwon wani ya samu alboka zani me yasa ba samu ba yace ni ban da taba wannan ba saboda haka kuma ban taba yin marece da haka ban taba wayo gari ina da kudurin ina cikin zuciyar mutum ina jin bakin cikin me ya samu ba ina jin haushi me ya samu ba kuma ban taba yin marece haka nan ba sai ce to ai ba wanga ba shine mana Allah ya sa ba ka janna to kaga wato shi yasa shi kenan zuciyar mutum zama lahiyayya ya zama mutumin kirki cikin zuciyar shi ya wanke zuciya ta to shine shine akwai mai amma wa da zaran ya zama watan mutum ba ba haka ba to akwai matsala gaskiya to da haka shi yasa ake son ya zama watan zuciyar mutum ta zama wankakka tas ba ka jin hasada ba ka jin zafi kowa in ka ga Allah ya ba mutum abu to ka yadda da Allah ne ya bashi din ba dubara sai ne ba shi ba ta bashi ba kai ba ka je ka roƙo Allah ya baka din shikenan magana ta kare don Allah yana da abin da ya bashi din ba karewa sun kai ba sai ka je ka roƙi shi din to da haka shi yasa sai ya zama kenan abin da ake bukata in ka ga Allah kuna kasuwanci da kai da mutum Allah ya daga shi fiye da kai ya kakka mai hasada Allah ne mai kai baka turko Allah ya baka din in ko kuma harka ce na mulki kuka ne mara kai da wani sai Allah ba shi kai ko baka samu ba kai ma kai a ka bari haka Allah ya so ne haka ko kuma ya zama misali a harka ne na karatu kila kun tashi tare kuna karatu shi sai ya zama Allah daga shi kuma ya- ya yi ilimi fiye da kai ya shi ma ga ka ji zahiri me yasa to kuma Allah daga shi fiye da ni a'a ka dai roƙi Allah ne ka yi guri ka yi dai abin da ka ce ma gibda akwai gibda da ake cewa shi wannan yana da kyau sai ka ga mutum yana da kuɗi ko mutumin gashi yana taimako da kuɗi na shi yana aiki a Allah kwarai da gaske su kai ko sai ka ji daɗi sai ka ta roƙi Allah kai ina dai Allah ya bani kuɗi ni ma ya bani dukiya kamar wani ni ma don don ɗaya ta yin kaza da kaza ka ta- ka ta gurin wajen ɗaya kai ba ka yi aiki Allah ne ka yi da shi ya ba wannan ya halatta ba komi ko ka ga mutum Allah ya bashi ilimi kuma na aiki da ilimin nashi din to kai ma sai abu ya baka sai ka ji kai ma ina dai Allah ya baka ilimi kamar wani don kai ma kai ma kai aiki da ilimin don ka samu ilimin darajar da aka samu ciki wannan duk ya halatta amma abinda ba a so kotan kai gurin wani ya rasa kai ka samu shi ba ya shi ba wai in ya rasa kai ka samu ka san hasada kala biyu shigo wani bi akwai wanda zaka ji inda ya rasa din ko baka samu baka ka yadda bukata ka dai ya rasa din to kaga akwai wannan din to wannan duk bai halatta ba ba a yin wannan to kaga shi yasa kenan ashe shi ga kayan zuciyar nan mutum ya wanke zuciyar shi lafiyayya shi yasa kaji Allah cewa qad ablaha man tazakka duk wanda tsarkake zuciyar shi ya wanda mutum ya san babban rabo a lahira wa wa qad- qad ablaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha duk wanda tsarkake rayuwar shi to ya samu babban rabo to shi yasa kaga sufaye musamman abin da suka kira kenan mutum ya zama ya wanke zuciyar shi ya zama da tsakaninka da yan uwanka akwai soyayya tsakani da Allah da kai da makwabtanka akwai soyayya tsakani da Allah da kai da watan mutanen ungoku akwai soyayya tsakaninku da Allah da kai da sauran mutanen garinku haka nan da kai da sauran duk al'ummar musulmin duniya baki daya ya zama akwai soyayya tsakaninka da Allah haka aka so kuma duk wani abu mai kyau wanda kaka so ya zama kana so dan wanda shi ma samu la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sai ka zama kana son abin da kaka so ga kanka na alheri dan wanda shi ma samu musulmi to sannan kake mu'mini to abin da aka bukata kenan to in ka wanki wannan zuciya taka ta zama haka to ita ce wadda Allah zai ba mutum matsayi lahira har sai mutum ya ga cewa kai wanga abu ya haƙari ne ba nashi bane saboda haka dai shi yasa nan Allah yake cewa illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zuma da Allah da zuciya wata take lafiyayya to shi kadai ne wanda watan zai samu babbar rabo a lahira to Allah sun yarda mu a ciki kuma Allah ya karbi wannan baki daya ina jin lokaci yayi sai dai mu kwana nan ah, sai gobe mun dawo sai mu tura insha Allah kada fata da muka daidai Allah karba muna kurakuran kuma Allah ya yafe muna Allah ya fitar da mu daidai ba mu yi kun gyarawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dukkanin jama'a da suka zo a wannan suka halarci wannan zama muna fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma Allah ya biya mu da kowa bukatu suna alkhairi baki daya a da sauran jama'a da suka kawo sarkoki suna neman addu'a kan bukatun su daban-daban duka Allah ya san bukatun nasu Allah ya biya mu da kowa bukatun suna alkhairi masu neman addu'a kan kasuwancin su da manoman mu da masana'o'in hannu dukan su gaba daya Allah ya ba kowa jagora a ciki kuma Allah ya sanya ma kowa albarka cikin abin da ya mallaka masu neman addu'a akan watan a- a marasa lafiya na gida na asibiti muna masu addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya yi masu abin da ka damu su kuma Allah ya kara mana lafiyat imam muhimman mai aiki da lafiya da ya ce mai aiki da ita masu neman addu'a kuma akan watan a, mata masu cikan na a, su ma muna masu addu'a Allah sauke su lafiya a cikin sauki a cikin dakunan su alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وانصرنا على اعدائنا واجعلهم هباء منثورا اللهم الفنا في تيسير كل اسير فان تيسير كل اسير عليك يسير ونسالك لسوء المعافاه في الدنيا والاخره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر kuma an ce an aiko da naira 150 ana neman addu'a ga malam suleiman wanda allah ya barsuwa wanda muke zama tare da su a kowane lokaci a wannan masallaci to muna fatan Allah ya gafarta masa Allah ya cikin shi Allah kuma kuma sa cikin cika da imani abinda ya bari kuma Allah sun ya mashi albarka alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sayyidina Muhammadin fatil ma ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al haqi bil haqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin